بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا شاشد قوات شعبان شكرا تا دبو ديا دبو ديا ربين دهدو wanda ya daidai da tara ga watan uku 2023 wannan shine darasi na biyar na wannan littafin na tasrifin maidani na al-imam al-maidani abul fadl ahmad ibn muhammad al-maidani rahmatullahi alayhi a wancan satin mun tsaya ne babin fa'ala min al-lafif al-maqrun al-mafruq shine babin da aka kare a wancan satin a wannan satin insha Allah babin da zamu shine mi babin fa'ala min al-naqis mun kare bicin fa'ala ne min al-lafif da al-maqrun da al-mafruq wani ayo kuma insha Allah za a yi babin fa'ala min al-naqis fa'ala min an-naqis mana ce ai lam kasam anna fa'ala cewa fa'ala min an-naqis na fi'li wanda ke naqisi idan kana fi mawdi'ain fi'li harfun idan wani harfi ya kasance a bagirin ainu fi ainu ainul fi'li isa wani harfi ya kasance min hurufin haqq da cikin hurufin halq ya'ti mustaqbalu maftuhan mustaqbalin sa na zuwa maftuhi ma'ana mudarin sai zo mi maftuh al-ain shan da yake magana ma'ana fa'ala min an-naqis kun sa an-naqis wanda karshen sa harfi ne na illa shi nan da kasance mai harfi illa kasance mai galamul kalma da sai shi ake mami annaqis to ake ce ma idan ka san da cewa idan fa'ala fa'ala ka san cewa fa'ala na daga na daga fili wanda ke naqis idan ya kasance a bagina ainul fa'il isa akwai harafi da cin huruful halq to mudari'in sa sai zo mai maftuhal ain kai kenan mai tumkai da yake ga madi kenan ba madi maftuhal ain bane fa'ala ne to haka mudari suke ce mai yaf'alu shan da yake magana sai ce mai sa'a nahu mada sa'a sai ce mai yas'a ta sa'a sun sami sa'aya ne sa'aya tun daga sayo ne dama ai an gaya muku annaqis tun can farko cewa naqis ai kashi biyu ne da kawai daga wawi ne sai me yayi babu alfi in ka ga alfi wannan ba alfi bane amma anna alfi ma sun ce mun qalba mun ko da yaushe mun qalba ce ce yana asli mun qalbatun ce yana asli wannan na asli ma sun ce me alwawu ne kamar me da'a ya da'u ko sun tik sun ce alyawu ne kamar rama yurbi ka gane ku su sa'aya sa ka gane ku shi ne yanzu wannan sa'aya fa'ala ne fa'ala ne ma'aunin sa sa'adin fa'ala ne mai ma'aunin sa tunda asalin sa me sa'aya ne ka fa lamma taharrakat al-ya'u wa anfataha ma qablaha qulibat alifan lokacin da ta mu ta kasance mutaharrika ta niya ba maftuha bace kun ga mutaharrika ce to lamma taharrakat kuma gashi wa anfataha ma qablaha sai ake kalmi ta kamar yadda ita me alif sai dawo mai sa'a kun ga kifiyan fa'ala ne mimma da minan naqis to irin wannan sai mu diba halqiyul aini ne ko ba halqiyul aini bane halqiyul aini ne ba ainul kalma din sa harfi hatikin bane kenan to ai shine maliki wani bayani cewa idan lokacin da ainul kalma sai harfi da cewa fil halqi yaksance shine abba gina ainul kalma din sa to mustaqbal zai zo mai maftuh bi ma'ana zai zo maftuh al aini fil mudari sai ce mai kenan sa'a yas'a sa'a yas'a kun ga me asalin sa'a kenan shi ku yas'ayu shine asalin sa yas'ayu kun gane ku to shine kun gane tun da ya tsayu ne a sinsa sai lamma ta harkci liyawu wa fita ma kawai a kwalli bai tsalu sai dawo ya sa ko kuma sai ya ce mi idan ya tsayu ne a sinsa kenan to kun ga kenan sai ya kaddata zama akan yawo da fiqan ko suna aka kalli ta koma mi ta koma alif amma illa wanda zai fi zama aula ya tsayu ne sai aka kalbin ita wannan ta koma alif da taharruki hawa mutahama qabla shike da kun gane ko to kun ga kun ga shi ma ya sa'adi ma wani shi ne mi ya fa'alu kun ga su maftuha la'ayi da mudari saboda me عن الكلمة سجماضي حرف هالجنش كنغاني كو هكا ورعى يرعى يرعى شي ما كون رعى يرعيني أستنسى تلقى ماذا الرعاية كون قام يرعى أستنسى فلما تحرش اللي يوم فتما قلا قلبت ألفا سيدا ومي يرعى تو قمضاري سيزو مفتوح العين سو دمي قماضي عن الكلمة السمي حرف هالجنش كو عين شي هاروي سيكت يرعى يرعى كون قاسم يرعى يرعى يرعيني شمالي فلما تحرش اللي يوم فتما قلا قلبت ألفا لداو يرعى كون يفعلني ما أودي to mana cewa in kana khaliyan minha da yake sanci wanda yayi finta ne minha daga mi daga gare su su ne kenan hurufin haqq da sanci bawo da da tumi hurufin haqq a cikin a cikin sa to mana ce ati mustaqbalu madmuman mustaqbali ne yana zuwa madmumi in kana min banatil wawi da yake sanci daga diyan diyan wawu ne ma'ana idan yake sanci ma'ana idan yake sanci bawo harf halqin ga anil kalma kana khaliyan min harfi halqi ka gane ku ka gane ku ya sanci yayi fi daga mi harf halqin kenan to mudarinsa zai zo mi madmum al-aini zai zo mi madmum al-aini a wani lokaci idan kana min banatil wawi da yake ce ga banatil wawi ne amma yake banatil wawi shine yake sanci wannan alif din tunda ai da ma naqis ne wani naqis kuma zai ai karshen sa alif ne kun gane ko ko in ma karshen sa ma yake ce mi alif ne ko san ce mi ya'u ne illa wanda karshe da ne ya'u ne ba mu kawo gare shi ba kamar irin radiya shi bayan fa'ala ne nan bayan fa'ala muke kun ga wanda yake bayan fa'ala ko da shi karshen samina na alif ne to wannan alif an ga mu kuma sun ci asan tawawu ce ko yawo idan sun tawawu ce sai ya ce sai ya ce wannan naqis ne wanda yake ne min banati mada in ka ga mudari sai ka ce wannan mudari nasu min banati mada alwawi ne kamar da'a ya jo kun ga min banati alwawi ne dan ko asin wannan alif da ce yawo ce sai ka ce min banati la yake mudari mudari insa sai ka ce min banati la yake wannan rama yarmi wannan banati da ne to mana yake cewa da ya kasance ya yi fin daga hurufin halq babu ɗaya cikin hurufin halq a cikin sikina to mudari'insa zai zo madmumal ayin a wani lokaci za ka ne min banatil wawi a lokacin ya kasance daga banatil wawi ne ma'ana wannan alif ɗit tas asin ta wawu ce kenan na hau kamar me tala me asin wannan alif ɗit wawu ce talawa asin tun daga tilawa ne kun gani ko to in ka zo mudari sai zo mai madmumal ayin sai ka ce mai yatlu kun gani haka ma mai dana kun ga daga addunu ne kun ga asinta ita ma da nawa ne asinsa don kun ga min banatil bawi ne kuma ka ne khali min hurufil halq haka mudani sai zo mai madmuna in sai ce me kenan ya dunu sannan wa maksuran maksuran din ma'duf ya kan bi madmuman ai ma da wa in kana khaliyan minha yati mustaqbaluhu maksuran har wai idan kasance ya fita hurufil halq to mustaqbal zai zo maksuri amma da sharadi in kana min banatil la'i da ya kasance daga banatil la'i dai ma'ana asin wanda alfi safiya uce kenan kamar in ka ce rama kun ga daga arrami ne ramai ne asin su kenan kamin banati la ne kenan to sai mu diba hal huwa hal huwa khalin min huruf al-halq aw huwa laysa khalin minha khalin minha ka khalin min huruf al-halq saboda haka kenan ga shi dai kana khalin min huruf al-halq sannan kuma ya kasance me ya ne min banati la ne ka gane ku haka musamman zai zama maksur na yi sai ce bi kenan rama ramai asin sai ce mi yarbi kun ga asin sai mi yarbi ta kaddata zama da fiqal haka qada ka qadai ne kun gane ko a ce qada'i qadi qada'an bi da yadda yake ba na me da wannan ya udita ko mai hamza da sun sabi qada yaqdi qada'an yake don haka mani fa'alan yake sai yake bidan kuma me kuma hamza da qada'an to banda shi sai ka ƙara da wasu mani musulmi sai kuma qada'i qadi sai ce mi qadiyatan misali kuma qadiyatan fa'ilatan kaga wannan ya udita biyu da yace mi da mutkan batin kun gane su ne ta dawo ma miki ta dawo ma asin shine yau kun ga kenan qada qada'i asin sa ayyam da zai gwada mun nan mudari'in sa gashi ta kuma ya uku qada ya qadi ta gani qada ya qadi kun ga qada shi ma dai haka ne kana khaliyan min huruf al-halq kuma kana min banati Allah saboda haka fa sai ji ma da maksura al-ayn fi al-mudari fi al-mustaqbal kida sai ce qada ya qadi kun ga sun sai qadi ne kun gani ku to wannan shi ne sannan wal aghlab amna mafirin jaya min masdarihi daga masdarinsa amna mafirin jaya daga masdarinsa ko kuma al-aghlab min sai ka dauki bi ma'ana fi ji ai wal aghlab fi masdarihi inda mafi rijiya ga musulun saumin na zuwa ma fita zuwa ma'an da yawa da cin su akwai fi kamar mu ya yi handabi na amini idan nudiya da salati min yau min juma'ati ai fi yau min juma'ati sham da yake nufi to al'akala min masari amna mafi rijiya ga musulun sa yo tabarto ana la'akari ne bil luzum wa ta'addi da al luzum da ta'addi na fi'ilin sa na fi'ilin sa lazimi ne za a yi la'akari da wannan kafin aka kawo masarin wato fa'ala min naqis to za a yi la'akari ga fi'ilin sa shin fi'ilin sa lazimi ne ko muta'addi in lazimi ne ga yadda zai zo ga yadda masarin sa zai zo in filinsa muta'addi ne ga da mi shi ma mi ga da masanansa zai zo mana ce to fa yuqalu haka za a la'akari da wannan mana ce fa yuqal sai a ce fil lazim ga lazimi wanda yake fi'ilin sa lazimi ne kenan sai a ce ga masanan sai a ce mi fu'ulan kama ala yace ala sayyidin ya daukaka kun ga sayyidin dama fi'ili lazimi shine da kawai ke rafanta fa'ili muta'addi shi ko wanda bai la yaktafi bi zalik zai rafanta fa'ili kuma ya kai ni ya kaitar fa'ili ya kai rufun shine muta'addi shi ya ce ma al-mujawiz to abinda kenan idan ya kasance lazimi ne sai zo aka mawani fa'udai wannan shine akhlaq sai ka ce me kenan nahwa ala zaid ya daukaka kun ga lazimi ne sai ka ce me uluwan kun ga uluwan kun ga aka mawani me yake fa'ulan dan sai mu diba aka mawani fa'ulan ta kumanta yanzu in ka ce ala me asin sa alawa tunda ala ya adu kace kun ga alawa ne asin kenan to yanzu idan sai ka shi kamanin fa'ul in kana suka shi kamanin fa'ul sai ka dasa harfin guda ku tukunna ainun da lam da alwawu ba su ne ba wa dama na alfa sun tawo bace sai ce ainun da lam da me alwawu sai ka shiga mani fu'ul fu'ul ina fa alkalma ciki ainun ko me ma'aunin fu'ul don ma aka fa alkalma ciki madan ba sai ce u wacce fu'ulan an alkalma ta mazuma ce sai ce mi fu'ulan sai ce ulu sannan ne ga ma'aunin na fu'ul ayin ziyadan wani harfi alwawu duk da ka ce fa alkalma an kalma ya kalma to wa'in ga su ne usul duk wanda ba su za'idi tun da ba rubayi bane to zafi tun kan kuma kenan an ƙara wa alwawu gami wannan almizaj ne bayan ya ƙara ta bayan anul kalma to nan sai mu dawo ga ainul aulu alawa ne da masu yin lamul kalma radi wawu ce to kafin lamul kalma don haka tsakanin mai anul kalma lamul kalma ban ƙara wawu ba an ce fa'ulan ba tun ma sai ƙara wata wawu sai ce me kenan uluwan amma za ka idga me yasa tun da farko sai ake na shiga idga da cikin dubu kakka ba sunan kakka fakin su ka ce ulu sai ka wata waku ce wan idga me kawai za ka suka ce me uluwan suka ɗaya shadda kawo wannan wawa shadda shi ke da kun gane wal asali da asali ne gashin mana ya bani asali ne shine me uluwan haka ne tun da ai wannan wa daga baya kawo ta ba cikin ta take ba asalin ta me daga baya kawo ta da kawo ta fa'udi ghamatil wawul ula fi thaniya sai ka idgamin wa ta farko a cikin wawa ta biyu sai dawo mai kenan uluwal shikenan kun fahimta to shine sannan fil mutaaddi ga mutaaddi za shi zai zo akan wani fa'alan nahu rama ramiyan wannan shine akhda kun gane ku shine wasmu fa'alihi yati ala wasfi fa'il wasmu maf'ulihi yati ala wasmi maf'ul ismu al-fa'il din sa shi fa'al min an-naqis kenan yana zuwa ne akan ma'anin fa'il to sannan mi wasmu maf'ulihi yati ala wasmi da maf'uli nahu kamar kace rama misalin madi kenan mudari suka ce yarmi ne masari ramiyan kun ga iko tun harko kenan na kai sarfu inda aka fara akawa madi mudari sannan masari kun gane ko suna je mi ga ismul fa'il suna je ismul fa'il hasari amri da nahi su sai ma karshe ake kawo su gane to kun gani suka ce mi rama suka ce rama yarmi ramiyan fa huwa ramin to ai mun sai da mun gaishe ramin ramin me yasin rama ramaya ramaya to ake kawo shi ga mani fa'il yanzu kuma wannan fa'il din dama ramaya ne ma'auninsa fa'ala rawu ce fa'il kalma mimi ce anil kalma yau ce lamun kalma yanzu an ce kawo shi kawo fa'il kun ga kenan kun ka jima wannan fa'il din zaku ga an yi ziyada ta al-alif skani al-fa'u da al-ain to nan ma idan ka zo ga ramaya din sai ƙara alif skani mi ra'u da kuma mi mi ba su ne fa'il kalma anil kalma sai ku rabi sai ka ƙara mi al-alif skani su sai ka yi wa musu wasu la'irin fa'il sai ce mi ra mi yun fa'ilun kun ga zuwa kamar fa'il kenan kun ga sai ce ra mi yun ya sa kamar mai rawa mai yun ta yanzu don mata na wikin yawo ai mun shan baya sai ka mi sai ka shafe ta ka kaddar ta cikin yawo sai da mi ra min tun da akwai ta mini ce don ba kawai ka shafe sai da ra min a samu iltiqa sakine da wannan yawo sakina da wannan tanwini nun da bayan ta wadda take manfuda ce kawai wadda ce tanwini sai ka shafe mi aliya sau da ni kasar ma qabla ya tace ni almim ta jilala kanta tunda ra min mim din da yace wanda yace anil kalma tana da lakan wannan yawo wanda yace da mun kalma sai shafi yawo tunda akwai hunaka ma duna alai sai yace mi sai da mi ra in ka shafi ya udit ya aruci aruci mi ya bin zai dawo ra mi hmm akwai dai nuni aluri wurin almuhim dai yanzu aruci zaka gani ra mi zaka ne mim din ka sa kwara guda karshen ta yanzu tun ka shafi ya udit dama cin ya lafzan ko shi na jira harfi ne na karshe duk shafi-shafin da ake sai dai an kare an kare sannan yadi wani harfi na karshe kaza na me wasilin su kaza sai kuma irin wannan wasili to zan shafi ya sai da jiran kai bayan kaddar ta damman nan ta ya'u ta dawo sakina an shafi ya'u litaqa sakinai ne yanzu ya zama mu dace a karshe anil kalma yanzu a karshe to yanzu sai tanwin nan nun din sai dawo jinsi aka wace me za ka matsayin alama gare ta kasra sai mu diba harfin karshe me harfin karshe almim maksura ce sai kawo wannan kasra ta bi matsayin mai alama ce ta tanwini sai ce ra min kuma me ma'anin ramin fa me ma'anin sa me ma'anin ramin me ma'anin sa a kwarka za a yi gaba yan shafi lamun ka za a shafi bayan su shine yadda ya kuka faɗi me ma'anin sa fa'in shi kenan fa'ilun ne to wannan lun yun ya wuce ciya shafi yanzu babu damar kalma za ka mi ramin mai mawanisa fa'in shi kenan fa'in shi ne mawadi waje sannan fa'o ramin wa za ka marmiyun marmiyun shi kuma marmiyun asin sami ramaya sai kawo ma'anin mafi sai ka ce mi ma'aunin ramaya sai ka ce mi fa'ala to yanzu in ka suka shiga ma'anin mafi sai ka ɗauki ma'aunin sai ka dibi ma'aunin fa'ala ɗin fa'ala sai kawo sai ka yanzu aza shaka ma'aunin mafi wanda ma'aunin na ramaya sai kawo shi kama mafi sai ka diba yanzu ne aka ƙara ba an ƙara min kafin fa'al kalma ba sai ƙara ta sai ce mi mar sannan suka diba gabanin lamun kalma an ƙara mi wawo ba haka bane an yi dhamma ma qalaha ba ce anil kalma ba kenan an ce maf'ul sai ce mi mar mu yun already wannan alif tattara ma za ta kuma asanta ya uke sai ce mar mu yun kun gane ko marmu'iyun kun gane ko sai ka ni sai ka kalbin wannan mai ke da dama wawu ga kayar safa idan wawu da ya uska hadu kayar safa idan wawu da ya uska hadu ɗaya da ta ta gabata da su ne za a kalbi mi wawu kuma yawo a biyan cikin yawo yanzu sai mu diba ba wawu da yawo sun haɗu wurin nan ba marmoyin ɗaya da cikin su ta gabata da su ne ita ce ne alwawu ba haka ba ne tun za ka yi wannan kalbin wannan wawu da ta koma mai yawo suka biyan cikin wannan yawo ta biyu amma sai ka yanzu mu kalmi ta mai shi ta sai mu ce mi marmoyin shikenan to yanzu kafin a yi idgami yana da kyau sai a yi imina idgami constant tun da an samu an samu abin da zai ba damar idgami sun dawo mace jani sai kuma farko saki na bimu harke suke idgami amma kafin wannan muna iya idgami sai a ce marmuyun shikenan ko kuma bashi mu yi fakkin sa mu bashi haka nan sai mu dawo yanzu ma me ya me ina ya farko take wannan da me bi mata karshe kenan wadda za a idace ko kuma ta za a idace tunda mun kalba ya ce an wawe maf'ul wadda maf'ul za a idace to yanzu me ma qabla anil kalima marmu marmuyun me ma qabla al mim mim shine anil kalma madmumi ne ko maksuri eh marmuyun mim din ba shi anil kalma ba madmuma ce ko maksura madmuma to yanzu dan ma na mujana sa da wannan yawo dit ai da amin da saka wannan dan ba saboda wannan yawo dit ta farko asinta mai wawu ce ta maf'ul to man zai kanta amishi ta yawo da kan suke nan me ita ma har za canza kuma jinsin mi zama sai don a samu jinsin ta kalbin ta kuma kasra sai ce mar mi yun sai ka idgami plus mi ya farko plus ta biyu sai ka idgami ya plus ya sai da mi ba da ya umshaddada sai da mi mar mi yun shi ke da kun gani shi ne shi ne ma da ce mi wal asla min asli wannan alda mu dauke ta ai wadi ce an damir al mudafi da asli sami wa asluhuma abna aswan ga guda biyu din ramiyun ne da marmuyu marmuyun fafa'ila bihi ma ma taqaddama sai ka aikata musu abin da ya gabata shine wanda yanzu aka rubuta kuma already can baya da ma ya gabata wal amru amri wan nahyi da nahyi ibna yani ana binayin suna ala qiyas al madhkur akan qiyasin da aka ambata can baya amri nahyi gas kana shi da gina sa kan qiyas aka ambata baya ma'ana wani ne qiyasin aka ambata baya to sai gina su akan sura ta fi'ili mudari mustaqbalin kenan in gas kana nahyi sai kawo sura ta fi'ili mudari sai dai sama ila an nahyi sai ta mai jazma shikenan in amri ne wanga nahyi kenan in amri ne kuma sai shafi harfu mudara suka shafi harfin ƙarshe tunda mu'talli ne ana ko shi ke nan suka hama da hamzatu wasli in ka hamzatu wasli an kalma in madmuwa ce ka gama in mafsura ce gami in mafsura ce din zaki kasra ake ka gane fatihul sai ka ce min tatlu daga amri na tatlu sai ka ce mi utlu wa tatlu ka suka yi mishi amri sai ka shafi wannan tawo harfin mudara ake da ka shafi mai wawu din sahihi in sahihi ne in sahihi ne harfin mudara za ka shafi ke sukunin ƙarshe in mu'talli ne harfin da ya shafi sani ka shafi mai harfi na illa don sai shafi mai attawu wannan harfin mudara kenan tawun mudara da kuma yi wacce alwawu harfin illa ne sai shafi sai kawo mai hamzatu wasdin in kawo hamzatu wasdin suka ji ma'ana anul kalma take me ya anul kalma ne allam ba allam shi anul kalma ba eh shi anul kalma tunda an shafi lamul kalma kun zo allam ce mai anul kalma don ma kire sai kawo wannan hamzatu don ma sai ce mai utlu ka gani utlu sannan me wa min ta'ati shi ga ta ati sai ce ni iti ko ci iti iti kun ga iti ce to kun ga yanzu mun ka yanke kuma iti asalin sa me ta'ati ne dai ta'ati sai ka shafi wannan ta'u wanda yace harfin mudara ko sai ka shafi wannan me yawo din harfin illa din da ke karshe sai zama daga hamza kawai hamza sakina da ta'u maksura to sai kawo mi labta da lama ta haraka to kuma yanzu hamza wanda yace yanzu matsan matsayin harfin farko sakina ce sai kawo mi hamza to comes to sin sai ka diba ina ne kalma ciki atta me harake wasilinta sai ki masu sai ki mi e e tunda ai ka san ka yanzu sai akwai wannan hamza wanda ya ci falga 80 80 80 to kaida to yanzu hamza falamma sukinatil hamza wa kasara ma qablaha qalbati ya tunda hamza ya cinci sakina ci kuma qablaha maksuri ne mene ya mene maksuri hamza to sin dikenan me ke mu zan sa kasara ya wajen za ka dalilin wannan mi kalbi wannan hamza ci kuma mi yawo sai ce mi iti kun gane shi ne ba wani samu na ai da aka ga imanu ai da gami da gami amana ne wanda amana sun sami amina ne already sai aka yi kawo shi kuma ba mai af'ala ai da wani amana amana ko to sai aka bidalin wannan hamza din ta biyu kuma me alif alif ta maqala sai da wani amana haka yu'minu yu'minu ne asin sai yu'minu tunda amana yu'minu ya kamata ya ce ko ga yu'minu sai aka ibdalin wannan hamza ta biyu kuma me wawu lin dhamir ma qabla sai ma qala madmumin ya dawo mi yu'minu sannan mai imanin asalin sa mai amana yu'minu if'alan imanin imanin da kamata a ci kun ga imanin ne asali so sai ake abdali wannan hamza ɗin ta biyu wadda in shi fawad kalma if'alan sai ake abdali kuma mai yawo salin kisari ma kaula ni ma kaula na hamza ɗin ta masar ɗin imanin iman sai bi shi imanin sun wancan adamu ne adamu ne shi ma asalin adamu shi ma dai sai mai ake abdali wannan wannan hamza ɗin ta bi kuma mai alif ɗin ta ma kaula sai da mai amana kun gane ko illa dai ya dawo mai adama tunda shine yanzu ake bani misali to haka kun gane ko to shi dai to nan ma ki sai ya dawo mai iti link sar ma qawla sannan wa min tablu haka kana cewa daga amrin tablu sai ce mai oblu tablu an ce tablu yanzu ka ce mai tablu sai ka shafi wannan harfin mudara ka shafi mai lamul kalma ita ce wannan harfin illa wawu kenan sai ka musu tawsilan ka musu tawsil ina anil kalma ta kana allam madmuma sai ka madmuma sai ce ni ublu shikenan wa min tarbi ka shafi ta ka shafi harful illa ya kenan sai ka mutawassil ina anil kalma ta alim maksura sai kai ka sai ce ni irmi wa min tas'a daga tas'a min tas'a daga shi go tas'a fi lim zariyan ki mu'taddin bil alif shi ko sai ka ce me kenan is'a kun ga sai ka shafi harfin mudara ka shafi wannan harfin illa din ke karshe shi nan alif din alif ce ai dama ba ya uba ce karshe alif ce kun gane ku to shine sannan ta kama sosai na kama sosai na hannun kilma ciki wannan al'ayin bit kun ga maftuha ce an gama kwa fita kasra sai ce ne isa ka gane ko isa shine abin da kenan ba wani bambanci bane da za ku ga wasu tarmadi an ce rama an rubuta shi da alif wasu da kuma an ce da irin su da suka an rubuta shi mi alif alif da an rubuta shi alif rama kuma an rubuta shi mi wata abu kamar ya'u to wannan abu ba ya'u bace kan amfanin wannan idan kace da idan fi'ili annaqis ne ya kasance wannan tun da naqis wanda karshen sa harfi ne illa to an ce mafiya ga mawadi za ku ce ma me annaqis ne ba fa'ala ne za ku ga cewa karshen sa me al-alif ne kamar rama qada jara da makamantansu kun karshen sa alif ne to idan wannan alif ta sun ce mun qalaba ce ce aslin ta me wawu ce to idan kai qalbi wannan wawu kamar shi ta alif dan ka ce da aslin sa da'awa ne to yanzu kai qalbi kamar shi ta alif idan aslin wannan alif din wawu ce to za ka rubuta ta a sai alif haka za ka rubuta sai ce me da'a kun gane tunda aslin wannan alif din wawu ce dan kwa sun ta yawo ce za ka rubuta alif ɗin bisa wani abu wata abu kamar yawo wadda amma ba ya ubaci sai ba ta ɗauka ba ya ubaci illa sai ka rubuta kuma wata abu kamar yawo don ta nuna macewa mi asin wannan alif ɗin ya uci don haka da ka ga irin rama an tambaye ki me asin ga alif ɗin wani ya uci sau da mi in dama idan asin ta uce shi ke sa rubuta ta saman ƙasa saman wani abu wadda kamar yawo sai kuma an yi rama an yawo haka an azaba ta alif sama kun gane ko sai a ce saboda an nuna ce asin wannan alif ɗin ya wuce tun daga arrami ne qada shi ma haka da misalin da suka gabata in mun ka diba ga haka ne sa'a kun ga haka aka rubuta shi daga as-sa'i ne sa'i ne asin sa kun gani qada kun ga shi ma ya qadi qada ne asin sa to shi amfani wannan mai kun ga rubuta shi da alif to asin sa mina na wawu ne to ko ga suna ke al-asa ba da ake ya rubuta shi ba to asin ke nan me wawu shi me asin ke nan al-asa wu me misalin sa al-asa wani amma irin arraha haka za ku rubuta shi arraha da yau to asin shi yasa mutan nan shine arraha yani kun ga rahayi ne asin to irin wanda shine muje sannan wannan tun to sannan wa min taqdi ga taqdi sai ce mi iqdi sai ka shafi wannan harfin mudara ta wadi kenan shafi mi alya'u sai ka hamza tawasli in ka hamza tawasli sai ka diba ina ainul kalma take addad maksura ce ko sai ka kasa sai ce mi iqdi ka gane ko shine sannan wannan hayu nahi shi sai ka ce mai la tatlu tatlu ko za sami la annahiya iga sa la annahiya abinda alama jazma harf shaf harf illa ka sa la annahiya sai shaf harf illa shikenan sai ce la tatlu ta'ti kasala sai ce mai la ta'ti tablu kasala sai ka shafi wawu sai ce la tatlu tarmi kasala shafi mai yawo tarmi in ka shafi kasala sai ka shafi yawo sai ce mai la tarmi tas'a ka shafi wannan mai yawo sai ce mai la tas'a bayan ka sala kenan taqdi in ka sala annahiya sai da kasa ta za a shafi nan harfin illa din sai ce mi la taqdi fa hudifat al waw wal yaw sai shafi mi da wawu da kuma mi al yaw alamat al jazm da make sun ce alama ce ga mi ga jazma tunda la harfu jazmi ce shi kunne daga cikin fili ne mudari musumin ne bila annahiya wa alamat jazmihi hadfu harfi illa din wanda shine mi wawu ko kuma mi ya'u ko kuma mi alif shi sama da ce fa hudifat al waw wal ya'u wal alif alamatin lijjas to kun gane ni wannan usulin da ya amfani da shi mai kyau ne dace alamatin lijjas sabanin wancan da ya gabata baya shi game amri yayi wanda mabni ne da mudari sai ci do an shafi wannan mi do alamatin lijjas ka shi sa wannan naka akshi fi nazar wannan wurin ya zama fi nazar wannan wurin amma nan ka ga sai ya kare amri gaba ɗaya sai dawo magnahi to dama ai nahi already masumi ne amma can kun ga abin da ya faru a can baya gami ya gaba da da amrin da na ya ce sai aka can wurin yatu kenan ko da aka shafe mi aliya alamatin limada lil jazm tuna yake mai kai sau da mi mudari'in ne masuni amma amrin mabni kun ga shi ba magana jazma cikin sa amma nan kun ga ya bi su mai kyau sai gama gama da amri shi da mabni sannan zuma mudari'i masuni sai aka shafe mi alwawu da aliyawu da alwawu da aliya da alif alamatan lil jazm sannan mu dai sa tun da bayi guda sannan bayan bawu fa'ala min al-mudaf daga shi an gari bayan fa'ala min al-mudaf fa tafi nan ki mudaf fa'ala min al-mudaf me mudaf kenan ana cewa mudaf ko mudaf me mudaf ما شاء الله ما تكره احد اصولي وانت ايش كان اصول اسكا ينا ناتي مثالي كما ان الكلمات اكنا تا irin wannan kalam kalma akini kaman madda misali qadda madda anna da makamantansu irin wannan shi ce mai al-mudaf to bayan fa'ala min al-mudaf fa'ala min al-mudaf sai akwai mi akwai fa'ila nas akwai fa'ula nas ka fa'ila nas kaman min kace adda adida adida ne shi sai ce addu ya adadu asli ka fa'ila fa'alu kenan to ban da shi kuma akwai fa'ula kaman mi habba sai ce mi yahubbu kaga mi kaga habba habuba ne asinsa haka labba yalubbu ay labuwa ne asinsa za ka yi shafin nan zama ake ganye dawo mai labba to ban da shi nan fa'ala din sa ake magana ko kamar in ka ce madda madani asinsa kun gane ko to shine irin wannan shi ake magana to mala yace ilam kuma anna fa'ala cewa fa'ala min al-mudaf nafi biyan ki mudaf yati mustaqbaluhu madmuman mustaqbalin sa mudari'in sa kenan zai yana zuwa madmum al-ayn kenan in kana muta'addi ya kasance muta'addi ne fa'ala al-mudaf kai sai ka diba in dai fa'ala min al-mudaf sai ka diba shi muta'addi ne ko lazimi ma'ana yana ketar fa'ali kai mufulli ko kuma bai ketar zai wadata ka ga fa'alinsa lazimi kenan to idan kasance na wadatuwa in muta idan kasance mi bi wadatuwa fa'alinsa zarf an shafani sun ta mafuli mutaaddi ne kenan to zai zo madmum na ainihin gamdari ka gane ko to shi yanda yake magana nahu kamar mi madda lazimi kuma ta'addi ya da mafuli irin gobe da ya da mafuli bi lazimi kuma ta'addi ya ce madda مددت يدي لا وربي كلا ترديه ميتا قد كان حيا كما مددت ماذا يدي kun gane ko akwai zai gwada muku cewa mai muta'addi ne ai babin annabi al-fa'il za ku cewa ne an tsayar da mutum bi matsayin fa'ilin sa ba haka bane me ya shan furaci wa kullu nabiyyun basinun khayra annani idha aradat ula tarai afsalu wa in muddat al-aidi kawo in mad asli wa in maddat an-nas al-aidi ai aidihim kenan kun ga sai aka shafe na annas fa'ili a tsayar da maf'ul min sa sai ka mai muta'addi ne ka gane ko to shi ne to kun ga muta'addi ne kenan tunda idan muta'addi ne kenan madda asinsa ne kun ga fa'ala ne minan ba madada ne asinsa madada madada ina anul kalma take addal ta farko kenan to sai kawai aka sukunin ta aka yi gami da cikin ta sai da me madda kun gane ku ko fa'ala ne kun gane ku to shi ne to idan ka zo ga mudari zai zaka zo shi ne madmum al-ayn sai ce madda ya muddu madda ya muddu to sai adiwa ringa ina anul kalma take ميم ميم مضمومي انا ميم ميم مضمومي انا تميم ايه تشي مي اجلال مد daga ba kai ce da an kama da fa'al ka an ga lawan ka dizin su gudana ba madda fa'ala madada fa'ala ina fa'al kalma mim an kalma dal ta farko da kalma dal ta bi madda fa'ala to in ka zo mu da ka ce mi ya muddu ina ne kalma take ميم جي ميم ميم ميم ميم تهرغو ميم سبحان الله نون نون ne ce kan kwara kwara ne ce guda ce ko mut au ainihin kuma ina ce yana dare da ta farko ita ainihin kalma tunda ai ma dare ce kai fa'ala ainihin kalma kalmi ai fa'al kalma ce kun gani to ainihin kalma kuma wannan dare ta farko ko tun ga kumanta to shi ma ya muddi ai madmum al-ainin ne ga asikin tunda asin sama da ne to ma dai suka shiga mani fa'ul sai kace ma dada yamdudu shikenan gashi kun ga yamdudu me ma'anar yamdudu ya fa'ulu kama dada mafufutu da aini fil madi sai ka sukuni kai gani da dawo madda to shi ma mudari sai ka ƙara kuma da madda sai ka ce yamdudu aka ma mai fa'ulu ina ne kalma take addal furqu a shi ba madmuma bace madmuma ce kun ga ya bi kai da kenan saboda mi fi'ilin muta'addi ne kuma madmuma ce to idan aka yanke dawo ya muddu kun ga dal din nan farko mita ta madmuma ce ni ya kafin tamim sakina ce sake naqlin wannan da don mata dal akba mimi aka dai plus ya dame da kan yanzu mim sakina ce yamdudu yamdudu sakina ce ko ina anil kalma take addal farko sai ka me me me wasalin ta addamma suka dauko wannan damma kan me san mami fa'al kalma mim kenan tunda mim sakina suka me san fa'al kalma sai kai sai kai sai dame yamuddu suka yi kame dame yamuddu kun ga kenan mi madda yamuddu fa'al ne mi yaf'ulu in ka koma wa tun da madani ne yamdudu haka ma mi shadda shadda shi ma mi lazim kuma ta'addi akwai shadda shau ya tsanantu ba shi ba shadda ma shadda matawu ya daure kayansa kun ga kenan mi muta'addi ne ka gani kun ga irin wannan kun ga shi asalinsa mai shadada ne shadada sai ka ce me kenan ya shiddu shi ma kamun mun ayi ne fil asli ba ga zahiri ayin ga zahiri har ka kan mi kan fa'al kalma ciki ma ga asli kan ayin kalma ciki kun gane ko to ai ko shi asli ake ni kun ga madada sai ce mi shadada sai ce mi yashdudu shi ma sai ake naqli harkar dal da tafarwa ga musamman mafad kalma adami yashud sake ga ne dawo shuddu kun ga shi ma dai kun ga ya zo kamar ni madmuna ya zo madmuna ayin fil mudari nan bi atibari asko shi da kala akal shi ba ila ma sara ilayhi ba sannan wa maksuran maksuran din ma'dufina kan madmuman ai ma da ya da ma'anin fa'al min al-mudaf ya'ti mustaqbaluhu maksura in kana lazimi amma sharadi in ya kasance lazimi ne mana idan fa'ala min al-mudaf ya kasance fi'lin lazimi ne ma ba ta'addi bane ma'ana fi'li ne wanda kawai ke da fa'ili bai da maf'ul bi buƙatar maf'ul bi kamar me farra zaidun kun ga lazimi zaid ya gudu kun ga shikenan fa'ili kawai ke fa kun ga lazimi ne to zai zo maksura al-ain fil mudari sai ce kenan mi farra yafirru kun ga farra farara ne asinsa kai sukuni ke game da farra yafirru yini asinsa farara yafriru yaf'ilu kenan kun ga maksul ayn ne yace ce wannan ra'a ta farko sai kai naqlan wannan kisa ta ra'a ta farko kan miƙa mami kan miƙa mi farra farara asinsa ya dawo kai iskanin aynu kuma kai game ya dawo mi farra to shi mudari me mudari sai ce mi yaf fa'ala ce fi'il zai zo sai ce mi farara kai da farra sai me mudari yaf riru akama ni yaf'ilu yaf riru yanzu ina hannun kalma take arra'u ta farko maksura ce kun ka tazo kan kaida to yanka da yafilu naqlin kawai wannan wasilin tasra kenan tami wannan hannun kalma ra'u ta farko kenan za ga me fa'il kalma me fa'il kalma alfa ko sai da mi yafiru suke gani dosin sai da mi yafiru shike kun gane shi da yake magana sannan qarra haka ana cewa qarra shay'u ya tabbata قرار ne asinsa sai ka kai kan kai an kalma kai ga yadda mai qarra mudan sai ce mi yaqriru asin yaqriru ya qarara yaqriru yake tunda ya fi'il akti zai musul an zai zo kun ga yaqriru yake sai kai naqdi kai ga ni da yaqriru haka ma mi shabba shabba sai din ya tashi ya tsatsa ta ya tashi kenan shine ya ga shab mutum da ke tashi kenan sai shabba shi sai ke shabun kun ga mi shabba wanda ke tashi yanzu matashi wanda ke shabba ya tashi yanzu ne yake tashi kenan tashirin haka ne kurciya shi da yake magana to shabba sun sami shababa ka gane ku shababa shine asin suke su ne alba anil kalma ka gane cikin lamun kalma da shabba to in an kashi ma idan ka zo mudari tun da yanzu mi lazimi ne fi'ili zai zo maksura lain sai ce shadada sai ce shababa suke ce yash bibu yash bibu kun gane ko yash bibu sai ka naqlin kasra ta wannan anil kalma alba ba ta farko kenan zaga mi fa'al kalma ce shi sai da mi yashibu sai ka dai gane shikenan sai ce mi yashibu shikenan sannan wal aghlab aina mafi rinjaye min masari daga masarinsa ya tabar za a la'akari ne bil luzum wa ta'addi da luzum ta'addi fi yinsa aina mafi rinjaye ga masarin za a la'akari shi fi yinsa lazim ne kuma ta'addi in lazimi ne ga zai zo za a la'akari da luzum din fi yinsa zama wasu lazim ne kuma zama wasu muta'addi mana shi fai qal sai ya ce fil lazim wanda ke lazimi ne sai ya ce me kenan fa'ulan fa'ulan now karra an ce karra shine mi ya kai dauki shi ya ce makarra hamala alai ya kai dauki kun gane ku kuga lazimi ne karrar shujawa ko karrar faris ya ya min ya kai ya kai dauki shi yake mafar karra kun gane ko shine in ka kaskita mi karrum mi karrim mi farrim muqbil mudbir man tajin mu yastakhrim hatta sayr min ali mi karrim mif'ali ism al-fa'il ne da karra kun gane ko dama ya kan zo akan ma'ani to kun ga sai ka ce mi mikar to kun ga karra lazimi ne karra saidu ya kai dauki kenan kun ga lazimi ne to aminda an ce za a yi da akar da al-luzum din fi'il ta'addi tun da lazimi ne sai a ce mi zai zo akan manin fa'ulan sai a ce mi karra me yasin karra karara to ka shiga manfa'ul sai ka diba ina fa'il kalma take alkaf ina ne kalma rawa ta farko ina lamun kalma rawa ta biyu to sai ka dauko mani fa'ulan ayin karawa tsakani me anil kalma lamun kalma to na masu kara tsakanin rawa ta farko da rawa ta biyu sai ce me ka azo sallah iri guda fa'ulan sai ce me kururan karra kururan karra ya kirru sai ka ce me kururan karra shay ya tabi sai ce ya kiru sai ka ce me kururan kun ga fa'ulan kenan wa fil mutaaddi shi ka mutaaddi zai zo kamar ni fa'alan na kuma ita ce madda kama da ne ya muddu ya muddu sai ce ni maddan shi kenan kawai sukunin ta zaka shi ce maddan me yasu maddan maddan faki ne asli sai kai gani kada ce mi maddan ko me bancin madda da maddan shi madda asin sa madada ne ko sai aka iskani akai sai aka taba shi sai aka gani da madda amma shi maddan already sakin aini da kawai idgam idgam sai ake sanin wasu fa'ali ismul fa'il ɗinsa na fa'al min al-mudaf kenan ya ati ala wasu fa'al yakan zo ne akan mawalin fa'il wasu maf'ulihi ismul fa'il ɗinsa ya ati ala wasu maf'ulin zai zo ne akan mawalin mai maf'ul sai ce madin madin a yanzu na ka ɗauko madda sai ka diba miya sun madda madada to kawo madada akan ma'anin fa'il sai ce mi ma kawo madada akan ma'anin fa'il sai ka ce mi kenan alif kawai za ka ƙara tsakanin fa'il kana da alif kana sai ce mi ma madada kawo shi ma'anin fa'il sai ce mi madidun shi kenan madidun za ka za ka yi fakitin da madada ne ce ma na ma fikin kawai alif za ka ba tsakanin fa'il kana da alif kana sai ce mi madidun ka suke ce madidun kuma shine mai ismul fa'il kenan duka ce ma didun suka iskani wannan dalit ta farko in ka iskani ta suka ga mutuwa cikin tabi sai da wani madun shi kenan amma ba su kila kwalta wasu sake ne ba yanzu an san tuka sai dani da alif da dal ta farko tamam gari tuka sake shi yan gami ala haddi yake bai da bai da matsala yan ga tuka sake dama jaisi ne kuma wala dallina bai da matsala kun gane ko shine to sai ce mimadin kun ga sun samadidin ne haka in kace shabun da kake ji ana faɗi shabun ban shi ma su ne mi shabibun gaskiya sukunin ba ta farko yadda cikin tabi da mi shabun kun gane ku to yanzu haka shi ba su maful din sanar za kuma nin maful yanzu ma daddadin sai kara masa mim kafin fa'al kalma sanin karawa su kane mai anin kalma da mun kalima sai ce mai kenan madada mam dudun shi kenan ismin fa'al kenan ka gane ku to shine kakka dauki shabba ka ce wai shi ma mashmul ai shabba lazimi dauki dama ismul maf'ul ka kumanta ismul maf'ul kawai fi'il muta'addi ke shi fin dake maf'ul shi adam ismul maf'ul saboda suna ne maf'ul bihin sa yanzu ne kace daraba zaidun amran zaidu ya buga mu sai a ce zaidu shine darib shine ismul fa'il sunan wanda yake shi kuma ismul maf'ul shi maf'ul ne sunan sa madrubun kun gane ku kun ga kenan shi irin shabba zaidun kun ga me kawai akwai abu guda akwai kawai me ismul fa'il sunan shan da yake tun da biyan fulani biyu da ismul fa'il sai dai kace shabun shikenan ba wani ma abin nan kun gane ko to shi sannan wal amru sannan wal amru minhu wal amru ami minhu na shi fa'al min al mudaf kenan to shi ma dai irin wannan malai ce ni in kana mutaaddiyan in ya kasance mutaaddi ne to ya ati madmuman wa maksuran wa maftuhan wajen ya nawa kenan bai da matsala nan sai dai ku bambanci ya bambanta da can ai can ne ce muku mazmuman ko maftuhan ko su zan ce muku maftuhan la'ani ake ko maftuhan ko mazmuma la'ani to nan ba shi ake nufi ba nan da ake nufi wal amru minhu amri nas ne shi mai fa'al min al-mudaf kenan to in kana mutaaddi idan shi fa'al min al-mudaf ya kasance mutaaddi ne to ya ati shi wannan amrin zai zo mi madmuman ai madmuman lami sannan mi wa maksura ai maksuran lami wa maftuha ai maftuhan lami sai ce me kenan muddu me ina lamun kalma take ba wannan da ta biyu ba sai kuma ta zamma dama ta farko saki na ce sai ce me muddu sannan ka ce me muddi sai ce me mudda shin gabe matsala asalin sa ai yanzu ka dauko mi in ka yayan ka ka samu muddu din asalin sa me madda ne ya muddu na sun ya muddu ya muddu ne to yan ka dauko ya muddu me sai shi amni mu bai eh umdud in ka fakki kenan to yanzu ya muddu din me sai shi me da muddu da mutun da dama ga wanda mudgham da shine ba ka shayin mudud da muddu kake cewa da mudgham ne aiki ne aiki aiki ka numiddukum ka ka gami to yanzu dai cha numiddu shi ne a madani ba mu kawo gare shi ba yanzu sai mu duko yanzu ai muddu din in za mu gina amriya zai ke yasin can daga sai shafi harfin mudara ta muddu ko ta muddu sai shafi harfin mudara sai kan sukuna harfin karshe tun da yanzu ba batali bane a karshe harfin sai sai ga sukun karshe sai da mi mud mu ce mu mi kawai ce mutaharika amma dal wanda ta farko wadda ya ce annuka na sakina ce ita malin kalamta ta sakina ce ba haka wani don za a sami iltiqas sakina ne an sami iltiqas sakina ne to wanda kine ina sa iltiqas sakina ne asli kasra ake yi sai ga kasar da ta ta biyu kenan sai ce mi muddi to kuma mi kana iya fata sau ta takhfif sau fata ko duk ta bi sauki dama sukun shine akhaf bi ya fi sau a harkar sauki to cikin harkar wadda take mafi sauki ta ce mi alfata me ke wata ka sauki alkasta don ba ya ce addinoyin gaba dai tun yanzu me a khaf tun da kun ga sukuni ne za a kauce ma me ke bi ma sukuni halan gurin alkhaifa cikin harkat alfata zuwa sai ce mi mudda sau dibin cewa mi fata ce a khaf amma idan kai da akarin cewa to ai asiyan sa ta khasa ke me ake yi kasra tun da qalat imratul aziz kun ga me yake lam yaku nil ladina lam yakun al ladina da sa ta khasa kasra ake kun gane mu kasra ake ko ina sa ta khasa ake ne tunan ka ce mud ai sa ta khasa da ani kuma lamun kuma bisakin kun sakin ne to kana da maka ne kasra على اصل التقاء الساكنين اكان اصلنا من التقاء الساكن لان اصلنا التقاء الساكن كسر اكي سيكا وشان دال التبي لا ملك الماكن سيكا متكسر سيكا شيء مدي ko kuma kana da maka matfata dimi cewa fata ce akhaf kuma ce yake bi maskuni wani alkhifa sai ce mi mudda ko kuma kai zama ce mi muddu akan cewa mi wannan dalu ta biyu kenan alamul kalma ta bi mi fa'il kalma ga wasalinta fa'il kalma mi fa'il kalma ne mi muce ba madhuma bace ita ma sai mata damma ita mi kenan dalu ta biyu alamul kalma sai kasance ta bi sai kace mi itba'i ne aka kenan sai kace mi muddu kun ka gane ku wannan kun gane me yake nufi isham da wannan to jaizi ne wannan itba'i to amma sai mu ji akwai sakin iskan sakin ba da ma itba'i harfi akwai harfi tsakanin su tun akwai harfi tsakanin zaka ga zai ba da itba'i a yana ba ka da mana ai tun da hadis din an da rabi tsakanin su sakini ne to shan nan bai da matsala duk bai hana itba'i inda mutum harki ne shi zai hana itba'i matun da sakini to bai hana itba'i hana itba'i kun gane ko da cin su akwai kira da kan tawo innahu ma da fi immil kitab fi immil kitab kun gani ummu yake asiri kamar yanzu bai sake ba wannan hamza da kasra sai tabi mi fa'u da fi ga mi gwasalinta fi imil kitab ainihin kuma an samu haroyin fasiliyas kan shine aliyya amma tun da saki ne hadis ne gairu hasin biya hana du'a itibai kan sai aka hamza ta bibi fawata mi fi ga wasu sai ce kwani fi imil kitab tuwanga ta yi ne kun gane ku tunan masu ce mi muddu akan cewa nan dadu ta biyu lamun kan kan ta fi fawata kan shiga wasu dole ce akwai sakin harafin tsakanin su to amma tun da harafin sakini ne biya hana yi wannan itibai to kun gane wace yanku sannan wa in kana laziman in yasin ce lazimi ne don haka kana da maka yadon maka ce muddu alal itba ko akan shi kai itba lam kai itba mi lam kana ce kai itba ta itba mi harka faul kalba ko ce muddi ala aslin taqas sakin ko ce mudda lit takhfif sai fata ce akhaf sannan wa in kana laziman lakin ce lazimi ne ya'ti masura maftuhan wa shi ya zo maksuri ko zo maftuhi nan wato ina ce lazimi ne to yana zai zo maksuri ko zai mi maftuhi kun gane ko shine ma'ana yazo maksuran lam kuma futuha kenan sai kace me kenan qarra ko kace firra sai kace mi firra ko kace nahu kuma kace mi firri ko kace firra kan kace firri dama ya firru ne sai ka shafi harfin mudara ka sukun lam kalma asa ta qala sakin dan harfin nan iri guda da aini kama da mun kalma fir yanzu kana da maka kasra la sun qala sakin ne kace mi firri ko kuma mi ko kuma mi kai mi kai fata da takhfif kace mi firra amma kana don ba ba ka zama tunda fa'il kalma ba mazmuma bace kun gane ko ba kenan kana da maka yi fata kace mi firra ala asli ta alama da litakhfif ko kai kasra kace mi firri to wannan kasra waje biyu ke gare ta in ma ne kasra kasance ala asli ta qasa kinai ne ce ko kasance ta itbai shi section ci lamun kalma hayro ta bi mi fa'il kalma wasanta ai masura ci fa'il kalma sai ce ni firri ma kasance kasance ta itbai ce ko kasance ka zo ne ta ala asli ta qasa kinai wannan jayazi ne haka qirri ala sun taƙa sakinani ko alal itba ko ce mai qarra kun gane ku sai dai kasra ala sun taƙa sai ita ce aqwa mafi wanda mafi rauni cikin wanga wujudin shine yin kasra yin itbai shine shi mafi rauni gaba kida ka zan ma alal itba ko kai kasra alal itba kun gane shine mi mafi rauni sannan wannan shine mi la tamudda la tamudda shi nahi me yati me mudari in madda ya muddu tamuddu kenan tamuddu yanzu kasala nahiya ita ma in kasala nafiya sai da mi la tamud za ka san kawai saki daidai to shi ma ma ce mi la tamuddu to shi sai kawai ka ce mi sai me ma ce tamud da kawai kawo amma ai duk wajibi da ke da amrinsa yana akwai su kana sai ka ce ima ce la tamudda da tahqiq ko la tamuddi ala su taqa sakin ko la tamuddu ala itiba ka gane ku sannan mi wala tafirra ima ce mi la tafirra للتخفيف ولا تفري على صدق ساكيك ولا تفر أجن للاتباع كوتمي لا تقر للتخفيف ولا تقر على صدق ساكيك ولا تقر على الاتباع سيكم أنت دود ضم ذاك يتكاك على الاتباع وقص على الاتباع وانا ضعيف دي وقانيكو أملا أقوى إما كقص على صدق ساكينيني كوك أفتالي تخفيف ما ضم ذاك يتباعي كتمي irin muddu kenan ko lati muddu da kuma kasar ala itba kamar irin mi firri akan cewa ta itbai ta bata asu ta kwasa ke mace to itbai ya almuhim da zamma ne itban ne aka na zamma kuma kasar to wannan ne itbai wannan daif shine adaf ba gida adaf ne sai misali subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik